أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه الحديث الحديث السادس حديث نشدة عن أبي عبد الله عن نؤمان بن بشير daga abu abdullahi kunya ce ta waye ta an nu'man bin bashir radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzo Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa innal halala bayyinun halal bayyanannen abu ne wa innal harama haram ma bayyinun bayyanannen abu ne wa bainakuma umurun mushtabihatun tsakaninsu akwai wasu labarruka waɗanda suke rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nasi da yawa daga cikin mutane ba su san su ba ba sa iya gane cewa wannan daga halal ne ko daga cikin haram ne faman ittaqa shubuhati duk wanda ya kiyaye shubuha likitaccen abu duk wanda ya kiyaye likitattun abubuwa ko dagurazzun abubuwa فقد استبرأ لدينه وإرضه تحقيقا يا كبتد الدين سا دمتنشن سا ومن وقع في شبهات duwar da ya afka ya afka cikin dagulallun abubuwa rikitattun abubuwa waɗanda ba a san hukuncinsu ba wa ka'asil harami to ya auku cikin haram sai manzo ya buga mana da misali ya ce karra'i kamar makiyayi ne yar'a wanda yake yin kiwo haular hima a gefen iyakar gona ga nan layi ga nan gona yushiku da kyar ne hanyar ta asiri idan bai yi kiwo a cikin gonan ba a ce dabbobi ne ba za ka iya yi da su ba in ka kora wayannan wayannan za su zo su shiga cikin gonan saboda haka in ba ka so dabbobi su yi barna a gona to kar ka zo ka yi kiwo kusa da iyakan gona yushe ku an yarta a fihi da kyar ne idan bai yi kiwo a cikin gonan ba ala ku saurara ko ku faɗaka wa inna li kulli malikin hima kowanne sarki yana da iyaka shine shinge iyaka inda za ka sheke ka ce nan ne iyakan gonata kowanne sarki yana da iyaka ala ku faɗaka wa inna himallahi iyakar Allah iyakar Allah da iyakance baya su a tsallaka a masa barna maharimuhu su ne abubuwan da ya haramta abubuwan da ya haramta su ne iyakarsa su ne baya su a tsallaka a yi barna a ciki kamar yadda idan mutum ya iyakar gona to baya su a tsallaka iyakar gonan a zuwa yi barna ala ku faɗaka wa inna fil jasadi tabbas a cikin jiki mudugatan akwai wani tsoka tsoka haka ce muduga shine yanka guda na tsoka iza salahat idan wannan tsoka ta yi kyau salahal jasadu kulluhu dukkan jiki ya yi kyau wa iza wa iza fasadat idan wannan tsoka ta lalace fasadar jasadu kulluhu dukkan jiki ya lalace ala ku faɗaka wahiya wannan tsokar alkalbu ita ce zuciya rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim ne su biyu duka suka rawaito wannan hadisi ma'ana zuciya ita ce a jiki idan ta yi kyau dukkan jiki ya yi kyau in ta lalace kuma dukkan jiki ya lalace saboda ga zuciya ne dukkan jiki yake samun umarni ido ba zai iya kallon abu ba sai zuciya ta ce ka kalla harshe ba zai iya magana ba sai zuciya ta ce kai kai magana kunne ba zai ji ba sai zuciya ta ce ka ji haka dukkan gaɓoɓi ba gaɓar da ta isa ta aikata wani abu ba tare da sanin zuciya ko umarnin zuciya ba yasa ilimi na sufanci aka gina shi akan tsarkaka zuciya idan aka tsarkaka zuciya aka cire datti da duk komai a ciki to shi mutum ya zamanto waliyin Allah shi kake yayin an cewa abu halal ana nufin abin da shari'a ya yarda a ci ko a sha ko a yi mu'amala da shi haram kuma shi ne diddinsa abin da shari'a bai amince a ci ko a sha ko a yi mu'amala da shi ba kamar naman kaza naman tattabara rago sa hanyar dace amma naman kare naman alade to ba a yadda ba ya ce almustabihatu din abubuwa ne wanda shari'a bai fito ƙwararro ya yi magana a kansu ba wasu sun yi kama da halal wasu sun yi kama da haram shi ne ake ce a shubuhatu shi ake cewa kuma mustabihatu wanda idan kana so ka kubuta da mutuncinka da addininka shi ne duk abin da baka san hukuncin hukuncinsa ba kar kai mu'amala da shi misali a nan kamar an aike ka ne ka je ka siyo abin da ake sayarwa naira ɗari ɗari to da ka je mai shagon abokinka ne sai ya sayar ma naira casa'in amma naira ɗari ake sayarwa shi wanda ya aike ka kuma naira ɗari ya baka to wannan naira goma da ya rage nan ta shigo hane kai dai ka gani shagon abokin ka shi ya rage ma na yi ya rage ma shi kuma wannan ya san ana sayarwa naira dari dari da za ka rike wannan naira goma ma ba zai gane ka cike shi ba kama za ka dawo ka ce a naira dari ake sayarwa amma shi abokina ne ya rage min naira goma ga naira goma ka in ya ce ka dauka ka rike sai ka rike nan ce ittaka shi ne ka sa a iyaka tsakanin ka da abu shi ne iwo mai famani taka shi buhari ka sa wani abin da zai kare shi ne ake fasarawa da kiyayewa ka sa wani abu da zai shiga tsakanin ka da shubuhatin dagulallen abin da baka san halal ne ko haram kamar wannan naira goma kaga ta wani fuska halal ta wani fuska kuma haram gani shi wanda ya aike ka naira dari ya baka kuma ya san ana sayarwa naira dari to kaga ta wannan fuska ya zama hadal sannan kasancewa kai ba darin aka sayar ma ba tanan kuma ya zama haram to kawai ka bar cin wannan naira goma kamar masa kudin in dai irin wannan naira goma goma shi ne ake cewa cewa cewa ba in dai kana cin wannan to wata raza ka ci za ka ci haram an ce yushiku ana nufin abu dab da ya zo ya abu min af'alil muqaraba ana cikin suka da suka riba ga nahum shine yushiku dab da yana dab da ya yi kiwo a cikin gonar tunda kan iyaka yake an ce yarta'a irta'a shine abin kiwotawa wasu suka ce da garata'a ne wasu suka ce a da gara'a ne shi ne wanda ya zuwa cikin gurani abin nan abin nan narta'i ko yarta'i wa yal'ab yarta'i wa yal'ab an ce himayar da muka faɗa iyaka tsakanin abubuwa guda iyakar gona muduga kuma shine yankin tsoka wanda manzo ya shabbaha shi ya kamanta shi da kuma wannan shi wannan sahabin shi ana ce mishi abu abdullahi annuman bin bashir sunansa bin sa'alaba al-ansari al-khazarji sannan shi ne farkon wanda aka haife shi bayan hijira cikin ansarawa bayan an yi hijira zuwa madina farkon yaron da aka haifa shi ne wannan annoman bin bashir kamar yadda a cikin muhajirai kuma farkon wanda aka haifa shi ne abdullahi bin zubair shi annoman bin bashir ya rasu hijira na da shekara 65 daga cikin ranakun khalifancin marwan bin hakam mahaifin abdulmali bin marwan الحديث الصادي حديث نبكر عن أبي رقية دقى باب الرقية كنيا تيتا تميم تميم تميم الداري تميم الداري شين أبو رقية أكف مش تميم بن أوس الداري تميم تن أوس الداري تميم تن أوس الداري wanda shi abu ruqayya tamim bin ausi bin harisa ad-darisi ba nasare ne ya zo madina ya musulunta kirista ne shi sai ya zo madina ya musulunta daga nan kuma bayan an kashe sayin na usman da fitina ta taso sai ya koma sham ya rasu a falastin ne radiyallahu anhu a falastin ya rasu shi yana ɗaya daga cikin farko-farkon wanda ya haddace ƙur'ani shi yana zuwa yana musulunta kawai karatun ƙur'ani ya fara yana cikin wanda sahabban da suka haddace ƙur'ani kafin manzo su sallama ya rasu ana cewa su tara ne sauran sahabban sun haddace bayan rasuwar manzo Allah mashi manzo yana raye ya haddace ƙur'ani kamar shi kamar sayyidina Usman kamar shi kamar wannan abdullahi bin masu kamar shi kamar wannan suna nan dai su bai bin kaf radiyallahu anhu Allah yadda da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ira da aminci tabbata a gare shi ya ce addinin nasihatu addini nasiha ce mane gaba ɗayan addini nasiha ce saboda da nasiha ne addini yake yin kyau da shi yake kyau nasiha shi ne in kaga ɗan uwanka musulmi yana abu marar kyau cikin lumana cikin kwanciyar hankali ka hana shi abin in kaga abu mai kyau ne ka yaba ka shi kai wani yau ka kyauta kai kaza yana daukan bangare biyu duka an kaga mutum abu yana mara kyau cikin lumana da dabara hikima ka hana shi abokinka ne makwabcinka ne dan uwanka ne shi ne nasiya in kaga yana abu mai kyau kuma ka shajja shi ka karfafa masa gwiwa da ya aikata to kasancewa nasihan ya gane komai shi yasa manzo ya kira shi addinin ma gaba ɗayansa nasiha ne in ana wa juna nasiha to addini sai garo kunna sai muka ce wa manzo Allah liman nasihar gawaye kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce lillahi nasihar ga Allah ne dan wal kitabihi da kuma littafin sa Qur'ani wa rasulihi da manzansa wa li aimmatil muslimina da shugabannin musulmai wa ammatihim da dukkan dukkan su su musulman shine aka ce nasiha ga Allah bin sa da abin da Allah ya ce kai ka aikata ce nasiha ga Qur'ani shi ma bin abin da Qur'ani ya bada umarni da barin abin da Qur'ani ya hana an ce nasiha ga manzo shi ma bin manzo sannan nasiha ga shugabannin musulmai su ma biyayya a gare su a lokacin da suka ba da umarni ana aikin alkhairi abi amma banda lokacin da suka saba ko suka ba da umarni aiki na sabo to ba abi nasiha ga dukkan musulmai kuma shine shiryar da su zuwa abin da yake da kyau kamar yadda farko muka yi bayani rawahu muslimun muslim ne ya rawaito الحديث الثامن حديث نتقص عن ابن عمر رضي الله عنهما shine Abdullahi bin Umar wanda mun karanta takaitaccen tarihin sa a baya mun ce an haife shi bayan wahayi saukan wahayi da shekara uku anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sira da an tabbata a gare shi kana ya ce umirtu an umarce ni an uqatila nasa na yaƙi mutane anan ba yana nufin dukkan mutane ba kafirai hatta ya shahadu an la ilaha illallah har sai sun shaida babu wani abin bauta sai Allah sun yadda da kadaita Allah bauta wa Allah wa anna muhammadar rasulullahi har sai sun shaida annabin mu muhammad manzan Allah ne wa yuqimu salata har sai sun sun tseda sallah wa yutu zakata har sai sun ba da zakka fa'in fa'alu zalika idan suka aikata haka asamu minni dima'ahum sun kiyaye jinanansu daga gare ni dima'u din jam'i ne na damu damu jini daya dima'u jina ne ma'ana ba zan kashe su ba ba zan yake su ba sun kiyaye jinanansu jininsu daga gare ni ba zan taba su ba ba zan kashe su ba wa amwalahum sun kiyaye sun tsare dukiyoyinsu daga gare ni ba zan karfi dukiyarsu ba saboda sun ba da zakka illa bi haƙƙin islami sai in na karɓa sai da wani haƙƙi na musulunci kamar cire zakka a cikin dukiyarsu don wa hisabuhum hisabinsu kuma alallahi ta'ala yana bisa Allah madaukaki ni kawai zahirin abin da na gani shine zan yi aiki da shi haka manzo sallallahu ya faɗa inda mutum ya zo ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to musulmi ne ka ga shi a masallaci yana sallah ka ga yana da kuɗi yana ba da zakka shi kenan shi musulmi ne cewa da gaske musulunta ko ba da gaske ba ne musulunci a ransa akwai babu ba ruwanka wannan hisabin ya koma ga Allah ne shi yasa a ƙarshe ce wa hisabu ma lillahi ta'ala rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim duka sun rawaito wannan hadisi alhadisu alhadisu tasi'u hadisi na tara hadisi na tara hadisi na tara an abi hurairata daga abu huraira sunansa wa sunansa abdurrahman bin sakhar ad-dausi ake ce mishi ya musulunta ne shi a hannun waɗanda suka yi hijira zuwa habasha kun san habasha habasha a yau ana kiran wasu kasashe ne wanda ya shafi ethiopia da djibouti da eritrea da kuma wani bangare na south africa da wani bangare na sudan nan ake kira habasha tsakaninsu da larabawa ruwa ne ruwa ne kogi ne su wucin ka tsallake kogin ka shiga yaman in ka wuce yaman kuma ka shiga saudiya makka da madina nan ne ya musulunta a hannun wanda suka hijira zuwa habasha ne sannan ya yi hijira tare da ja'afar bin abi talib zuwa madina shekaran da aka yi yakin haibara ya lazamci manzo Allah sallallahu baya rabuwa da shi abin da yake raba shi da manzo shine bacci ya shiga gidansa ko yaushe suna tare shi yasa yafi kowa yawan hadisai manzo ya masa addu'a duk abin da Abu Huraira ya ji a kullun zai haddace shi in zai shiga kasuwa ma sai ya toshe kunnen da auduga in ba haka ba zai haddace duk irin shinikayya da firan da ake a kasuwa saboda addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu hijira na da shekara hamsin da tara a lokacin shi ne gwamna a madina hankashin shi ne gwamnan madina radiyallahu ta'ala anhu قال سيدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ذلك صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه duk abin da na hane ku shi fashta ne buhu ku nisanci abin ku bar abin wa ma amartukum bihi duk abin da na umarce ku da shi fa'atu minhu ku aikata abin mastata'tum iyaka yadda za ku iya fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku na al'ummomi shine yawan tambayoyinsu me hukuncin kaza me wannan me wannan yawan tambayoyi har su je su kwakulo wa kansu wani abin da ba za su iya yi ba a tambaye tambayan waqtilafuhum kuma haka nan sabawansu ala anbiya'ihim a bisa annabawansu suna sabawa annabansu annabansu suka ce musu su yi abu ba sa yi sannan kuma ga yawan tambayoyi abubuwan nan guda biyu yawan tambayoyi da sabawa annabawansu shi ya halakar da su al'ummomin da suka wuce na baya ci irin su adawa irin su samudawa su ashabul rassi su ashabul aikati mutanen annabi nuhu mutanen annabi musa banu isra'ila dukansu saboda haka hadisin ya ba da umarni duk abin da manzan Allah ya hana a bar abin duk abin da ya ce a yi da ke abin da ya ce a yi a yi din suna da yawa mutum ya duba ya ga abin da zai iya yi aikata amma duk abin da ya ce ya bari to ya bar shi gaba daya hadisin yana karantar da mu umarni da hani umarni da hani yake karantar da rawawul bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi alhadisu da ashiru hadisi na goma shi ma hadisin abu huraira ne an abi huraira ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da tabbata gare shi yace inna allaha ta'ala tayyibun Allah madaukaki tsarkakakke ne shi tsarkakakke ne la ya kubalu illa tayyiban baya karban ibada sai tsarkakakke baya karban ibada sai tsarkakakke wa inna allaha kuma Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalina ya umarci mummunai da abin da ya umarci mursalai annabawa mursalai da shi faƙala ta'ala allah maɗaukaki yana gaya wa manzanni ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu mina tayyibati ku ci daga halal tayyibat shi ne halal tazin da mun yi magana akan halal cewa abu uku ne akwai halal akwai haram akwai kuma ciwa-ciwa shi ne shubuhat da mushtabihat da yawa daga cikin abin da yanzu mutane samun mutane da kudin da suke samu shuwa-shuwa ne shubuhat ne ba hadal ba ne abu uku ne kabar haram kabar shubuhat to sai Allah ya wadatar da kai kulu min at-tayyibati ku ci daga halal wa amalu salihah sannan ku yi aiki salihi aiki mai kyau don Allah karfaffe har ku yi aiki marar kyau haka ya gaya wa annabawa ya gaya wa kuma mumunai wakala ta'ala haka Allah maɗaukaki ya gaya wa mumunai ya yi wallazi na amanu ya waɗanda suka yi imani kulu min tsayi bati gabin ɗaya ne ku ci daga halal mara zakanakum halal abin da muka arzita ku haka kaga a can kulu min tayyibati nan kulu min tayyibati ba da zakana ku duk abu ɗaya ne in ba halal ba to kar ku ci abin da yake haram da abin da kaga ba naka bane kar ka doka ka ci in tsuntuwa ka yake ka nemi ne shi in ka rasa me shi ka sadakar kar ka yarda ka ci sun zakarar rajula sannan manzo Allah sai ya ba da misali ya ba da kissa labarin wani mutum wannan mutumin yutilu safara yana tsawaita bulaguro ash'asa yana da yawan gashi agbara yana da kura jikinsa da kura da datti ka gan shi da gashi buzu buzu sannan da kura da datti bai ba ba bai yi wanka ba shine al'agbar a larabci shine musabun bil gubari eh wanda ya ma'ana mutum da kai kura jikinsa baya wanka to wannan mutumin ya muddu ya dai ila sama'i yana mika hannayensa zuwa sama ma'ana yana addu'a yana cewa ya rabbi ya ubangiji na ya rabbi ya ubangiji na wa mat'amuhu abincinsa haramun haramun ne wa mashrabuhu abinda yake sha haramun haramun ne wa malbasuhu tufan da yake suturarsa haramun ne wa guziya kuma shi mutumin an ciyar da shi bil harami da haramun tun yana karami iyayensa za su je su yi sata za su cinye kudin mutane su da ke wannan su harada sai su siya masa abinci sai ya ci dama abin da yake ci yake sha da rigan da ake ya dinka masa tun yana karami ma daga haram har ya girma sai manzo ya ce to fa anna yustajabu lahu ta yaya wannan za an sami shi kanshi ma haram tun yana kare dama shi halal din ci da sha da tufafi abu ukun nan ba dan adam da ya isa ya rabu da su abin da za ka ci da abin da za ka sha da suturar da za ka sa yanzu kasashe kasashe naira dubu uku ka je ka tun ka riga ka sa ka sai yajin dubu biyu ka ba tela naira dubu ɗaya ɗin ka ma riga ka sa wannan riga haram ne ko kasashe naira dari biyar ka je ka sai tsire ka ci aga ka ci haram ne to haka in ba fa anna yustajabu lahu kaifa kaifa yustajabu lahu ta yaya wannan za a zama to kaga wannan hadisin farko ya nuna shi wannan mutumin ash'asa asbara cewa shi datti kansa rashin tsafta ya zai tsari baya tsarki baya wanka da datti shi sa suka fassara ash'as akbara din yana daukan hissi da ma'ana ma'ana a zahirinsa yana da datti na zahiri baya wanka baya wanke tufafinsa gashinsa buzu-buzu baya aske gashin baya tsabtata gashin sannan kuma yana da datti na ma'ana baya abin nan a tsarki baya alwala tukunnan sai ya zo ya hada da cin haram shan haram sutura haram kuma tun yana dangarini ma ana ciyar da shi shi bai sani ba daga haram har ya girma to duk ya rabbi ya rabbi ko so dubu zai fada Allah ba ruwan ba zai karba ba wannan yana cikin dalilin da ya sa yanzu ana ta addu'a amma addu'an ba karba aka ji a unguwa ɗaya an ce an yi saukan ƙur'ani dubu kuma a cikin angon mako wanda ko dan waken da zai karya baya samu kage ni ko wayan sabon Qur'ani duk ba ango ba karban addu'a saboda ba barki rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan hadisi al hadithu hadi ashar hadisi na goma sha daya an abi muhammad kunya ce tawa al-hasan bin ali bin abi talib الحسن آه الإمام الحسن سيدنا حسن دان علي دان أبي طالب sibti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aminci su tabbata a gare shi jikan sa ne wa rayhana wa rayhanatihi wa rayhanatihi haka ce rayhana darasi dan lele auko kuma dan gata an dauko shi ne daga kalimatar rayhan tira abin nan turare mai kamshi musamman turare wuta wanda ake zubawa ya to shi ne turaren wuta dan gatan manzo Allah su salama jikansa radiyallahu anhu ma Allah ya yadda da su wanda shi abu muhammad al-hassan bin ali bin abi talib bin abdul mutallib bin hashim al-qurashi amirul mu'minin sittu rasulillahi sallallahu alaihi wanda shi yana da shekara an haife shi bayan hijira da shekara uku yanzu kenan haihuwan da shekara nawa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ciki an yi hijira da shekara uku aka haife shi sannan mahaifiyarsa kowa ya sani sai da fatima a shugaban matan aljanna gaba daya wanda shi ne lokacin da rikici ya kai rikici ranakun fitina da ake yaƙi tsakanin sayin ali da sayin ma'awiya to shi ne ƙarshe ya yi sulhunta da sayin ma'awiya ya janye mishi da jagorancin al'umma manzo Allah sallallahu saboda manzo yana dan karami yace innabni hadha sayyidun la'alla Allah yuslihu bihi bayna ta'ifatayn azimatayn min almuslimin yana dan kankani karami ba yana rarrafe sai manzo ya nuna shi shi kuma yaron nan dan kankani ne to babban mutum ne eh cikin al'umma na za zuwa yi rikici shi zai zo ya sasanta wannan rikici ta ana yaƙi tsakanin sayin na ali da sayin na ma'auya na ta yaƙi da aka kashe sayin na ali kawarijawa suka kashe shi yan kufa suka yi masa bai'a shi kuma ya je suka tattauna da sayin na ma'auya sai ya bar mishi shagorar shi kin aka daina yaƙi abin da manzon ya faɗa ya zai tabbata a yaƙi ya rasu ne radiyallahu ta'ala anhu hijira na da shekara hamsin bayan wannan sulhun da ya yi bai jima ba sai ya rasu wasu na cewa wasu ne makiya suka sami shi sammu a ruwa ko abinci ya sha shi ya rasu sai dan uwansa shayin na husaini ya tambaye shi ya ce waye ne ya sa ma sammu ka sha ya san mutum amma ya ki ba shi gaya masa. Saboda kyan hali irin nan. Ya san mutum amma ya ki fata. Kala sai sai na Hassan ya ce, Hafiztu min Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na haddace, abin da ya sa ya ce Hafiztu yana ɗan gangan lokacin da manzon ya rasu ma shi shekaransa bakwai ne shekaransa bakwai ne amma sai sa ya ce ya haddace wata daga cikin a yarintarsa ya ji abin da manzon su sulama yake fada ya haddace ya ce abin da ya yi ji ya haddace shi ne dama ya ribuka na ji yana cewa ka bar abin da yake maka shakku ila ma la ya ribuka ka koma ka aikata abin da baya maka wannan ka'ida ne babba kowanne abu ka dinga mu'amala da wanda za ka huta rayuwarka ta duniya a kowanne abu da abin da kaga wannan abin ko ruwa ne aka ajiye kana shakkun hanya wannan ruwan fitsari bai taba ba to ka bari ka duba wani ruwan da baka da shakku kai alwala da shi wannan hanya halal ne wannan hanya haram ne to ka dauke shi haram ne ka bari eh kaida ce babba hadisi ne babba rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi shine ya rawaito wannan hadisi wan nasa'i da nasa'i wanda suna cikin masu littattafai guda shida muna da bukhari da muslim da nasa'i da tirmidhi da abu dawud da ibnu majah su ne manyan littattafan hadisi wanda الإمام النووي يكتشف لم يفوت خمسة مما صح إلا النذر نعم cewa wannan littattafan hadisai sahihai wanda baya cikin sun kaɗan ne sun tattare yawancin hadisai sahihai tirmizi ya rawaito da sa'i ya rawaito shi tirmizi da ya rawaito ce hadisin hasanun sahih wannan hadisin hasan ne kuma wannan hadisi kuma sahihi ne ya karfafa ni da ambaton da fuzzukan nan guda biyu al-hadisu sani ashar hadisi na goma sha biyu an abi hurairata radiyallahu anhu mun bayyana tarihinsa takaitacce kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sila da an tabbata a gare shi ya ce min husni islamin mar'i yana daga kyan musuluncin mutum kaga aka ce wayannan musulmai ne ba ana nufin kowa da kowa mun irin musuluncin su da ba ne to yana daga cikin kyan musuluncin mutum tarkuhu ma la yani barin sa abin da bai shafi ba ruwa in ka ga mutum baya shiga harkan kowa yana harkan gabansa to musulmin kwarai ne wannan na'am mutum da ka ga yana shishigi
wannan ba musulmi ne amma ba kwarai ba na kwarai ba na'am
hadisin hasanun hadisi ne hasan saboda hadisi akwai sahihi akwai sahihun li zatihi akwai sahihun li ghairihi akwai hasan li zatihi akwai hasan li ghairihi ta shi wannan hadisin Hassan ne li zati rawahu tirmidhi tirmidhi ne ya rawaito shi wa ghayruhu da wani haka za yadda ka gana kawo mashi a wannan littafin haka suka rawaito al-hadithu salisu ashara hadisi na goma sha uku an abi hamzata abi hamzata wane ne shi gashi nan abu hamza na'am kunyar anas bin malik ne na'am kunya na kun san su larabawa suna da suna uku ne na'am duk balarabe suna uku yana da sunan da aka rada masa na'am ka gane kamar muntaka na'am yana da kunya kamar ka ce abu hamza na'am shi kuma lakabi misali sunan da a gida ake kira mutum kamar bahana ko yana
na'am ko irin su walid da muke fata na'am irin wannan kaga walid ba suna bane sunansa ya haya tun kace walid lakabi abu hamza kunya muntaka shi kuma isin suna na'am
suna uku ne kowanne balarabi ne da shi yanzu kace amirul mu'minina lakabi ne na sayyidina umar in kace abu haf kunyarsa in kace umar sunansa na'am na'am lakabi kunya suna to shi abu hamza kunya ce ta anas bin malik na'am kunya ta anas bin malik shine bin nadr al-ansari al-khazarji na'am khadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana da ɗan shekara goma a mahaifiyarsa ummu sulaim ake ce mata ta na'am dauko shi ta kawo shi gun manzo Allah ta ce wannan yaron ya zama khadiminka na'am ta nan za ka gane hidima din da daddan abu ne yana da asali a tari a tarihi na'am har ta ce ma ba na so ma na gan shi a a gidana na'am da shi tun yana shekara goma ba dauko buta dauko kawo ruwa duk aikensa na'am na gida anas bin malik kuna ji ba na'am shi da mahaifiyarsa da babansa na'am babansa shine abu talha al-ansari na'am dukkan su sahabbai ne na'am sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, mahaifiyarsa ummu sulaim babansa abu talha shi kuma ana duk sahabban manzo Allah ne na'am na'am duk yakunan da manzo Allah ya yi ka kama daga badar har hunayin shi ne Na'am.
yankin garfe na'am ko tabuka na'am to duk dukkan Anas bin Malik ya tafi na'am ba yakin da bai je ba yana daga cikin masu rawaito hadisai ya haji rawaito hadisi sama da dubu daya a wajen manzo Allah na'am ya rasu hijira na da shekara casa'in da uku ya ji mashi ana ganin sahabin da ya bari sahabi ɗaya ya bari a duniya shine a tufaili bin amr na'am na'am saboda manzo Allah dama ya ce masa zai dade zai jima a duniya kuma ya yi haƙuri da abin da zai gani kuma zai ci na'am na'am kuma ya ce mishi zai yi kuɗi lokacin da ya rasu ba mai kuɗinsa na'am kuma ya ce mishi zai yi yawan yara lokacin da ya rasu bai san adadin yaransa ba.
na'am na'am
ya ce abu ɗaya nake jira cikin abin da manzon Allah ya gaya min kuma tabbas na san zan gani ya ce min a lahira kuma ni makwabcinsa ne na'am
sauran abubuwan da ya faɗa duk na gani ga su nan da ido na ya Na'am.
kasance na yi tsawon rai ga kuɗi ga kuma yara na'am
wannan ɗayan ya ce shi nake jira na'am
to shi ne Anas bin Malik an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum daga annabi kira da aminci tabbata gare shi yace na'am ba waninku da imaninsa zai cika zai tabbata cewa shi mumini ne na kwarai na'am hatta yuhibba li akhihi sai ya so wa dan uwansa musulmi ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so wa kansa kaga babban magana ke na'am duk abin da kake so ka samu ya kasance kowanne musulmi kana so ya samu na'am in kana da mota to fatan ka kowanne musulmi yana da mota na'am in ka haddace qur'ani fatan ka kowanne musulmi ya haddace qur'ani na'am kana da kuɗi fatan ga kowanne musulmi ya samu kuɗi to idan baka da wannan to baka da imani cikakke har yanzu ka je ka nemi imani na'am wannan yana magana kan dan uwanka kowanne dan uwanka musulmi kenan to balle dan uwanka na gida wannan ya hada abu biyu shi dan uwanka na jini ne kuma dan uwanka ne na musulunci ya hada duka na'am lalle makwabcinka shi dan uwanka ne musulmi kuma ga dan uwanka ne na ma makwabtaka na'am wannan hadisi babban hadisi ne wanda inda duk musulmai za su yi ruko su yi aiki da wannan da wannan wannan hadisi da duk ba ba musulmi talaka a duniya ko mai shan wahala na'am ko ɗaya ba za a samu ba yanzu akwai musulmi musulmi mai kuɗi a garin nan na'am wanda shi kaɗan ya ga dama duk mutanen garin nan za su yi arziki na'am
yana nan yanzu musulmin da yake da ne yake da naira miliyan ɗari biyar naira miliyan ɗari biyar miliyan fa miliyan ba ɗaya ba fa, ba miliyan ɗari ba miliyan ɗari biyar naira yake na'am ka gani da kake ya kake gani inda zai ba mutanen garin na naira miliyan ɗaɗɗaya ba
ai ina duk talakan garin nan ya zama mai kuɗi na'am
kuma da yawa zai rage amma ba zai iya bayarwa ba na'am
to shi yasa zaka ga sahabban manzo Allah suka zauna lafiya da yanzu lokacin da aka yi hijira aka koma makka aka koma madina na'am
su an tsarawa mutanen madina kana da gida zaka yanka gidanka biyu sai ka ba wani muhajiri sai ya zauna na'am in kana da mata biyu ma sai ka ce ya zaɓi wace yake so a ciki in ka je ka saka wanda yake so sai ka biya masa sadaki kuma ya aura na'am kana da gona sai ka raba gonan biyu ka ba shi da biyu kana da jari sai ka raba jarin ka ba shi da biyu je kasuwa na'am sun yi aiki da wannan hadisin ne ya zama kowa mai kuɗi ne an zauna lafiya Mm, amma yanzu fa to hasada da kyashi ba ka son musulmi dan uwanka ya samu abin da kai ka samu na'am har roƙon Allah za ka yi a kan kan samu Na'am sai. Na'am.
hadisi ne babba fa wannan Na'am.
rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim duk sun rawaito wannan hadisi al hadith rabi wa ashar hadisi na goma sha hudu ali bin mas'ud kuma abdullahi bin mas'ud ai mun karanta tarjaman sa baya ko shine abu abdurrahman yadda muka faɗa a baya Na'am.
kunyarsa abu abdurrahman sunansa abdullahi bin mas'ud Na'am.
bin ghafil al-huzali Na'am.
Na'am.
ya musulunta shi da mahaifiyarsa a farko-farkon musulunci ya yi hijira zuwa habasha ya yi hijira zuwa madina Na'am.
ya hada hijira guda biyu sannan yana daga cikin khadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takalmin manzo Allah da asuwakinsa a hannunsa yake Na'am.
a ce ina takalmin na sai ya dauko shi takalmin manzo Allah da asuwakin manzo Allah a hannunsa Na'am.
yau da jimin da Allah hadiminsa kowanne hadiminsa akwai abin da yake kula da shi wani hadiminsa raƙuminsa ne a gunsa wani kuma dokinsa ne wani alfadarinsa ne wani tufansa ne wani takalminsa wani butansa haka ne Na'am.
ya rarraba wa hadiminsa aikin da kowa zai yi saboda tsari irin nasa Na'am.
to shi hadimin manzo Allah ne na takalmansa da asubakinsa Na'am.
ya halarci badar yana ɗan ƙarami tare da manzan Allah sallama sannan ya halarci dukkan yakin da manzan Allah ya yi gaba daya Na'am.
ya rasu a kufa ne wasu suka ce a madina hijira na da shekara ashirin da uku kacan shi bai daɗe ba Na'am.
ya rasu shi ne wanda ya yaɗa ilimi yana cikin sahabbai guda hudu da manzo Allah ya ce duk wanda duk sahabin da yake so ya yi karatun Qur'ani ya zo gun su Na'am.
hudun nan su hudun nan ya yi karatu shi ne wanda Allah ya aiko manzo Allah ya ce je ka Abdullahi bin Mas'ud ya karanta maka Qur'ani Na'am.
Allah.
Na'am.
manzo Allah ya zo ya ce Allah ya aiko ni ya ce ka karanta min Qur'ani sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce ya kama sunana Na'am.
Allah.
Allah ya kama sunana ya ce Abdullahi bin Mas'ud Na'am.
sai shi ya kama sunan ka sai ya fashe da ku Allah.
yanzu Allah har ya sani har zai kama sunan Eh. ya karanta masa suratun nisa'i har zuwa inda yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bi qala haula shahida sai mun zalle shi ya isa ya isa
Na'am.
ya isa kaga babban sahabi ne Eh. ilimi a cikinsa da karatu da sanin Qur'ani Na'am.
ba a cewa komai ina ji a baya ba mu yi tarjamansa ba ko Na'am.
Na'am.
da wannan shine abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yahil la yahillu damu imri'in muslimin manzo Allah bila da an tabbata gare shi yace jinin mutum musulmi baya halatta ma'ana bai halatta a kashe mutum musulmi ba illa bi ihda salasi sai da in ya aikata ɗayan abubuwa guda uku Na'am.
Eh, na farko a sayyibu zani mazinaci wanda ya taba yin aure Na'am.
sai a yi mishi rajamu a kashe shi na biyu wa nafsu bin nafsi rai da rai idan mutum ya kashe musulmi shi ma a kashe shi Na'am.
na uku wa tariku lidini wanda ya bar addininsa shine musulmi ya yi ridda Na'am.
ya ce shi daga yau shi ya zama kashi to shi ma dole a kashe shi saboda in yaje gun kafirai zai tona wa musulunci asiri shi wannan shi ake kira al-mufariqu lil jama'a shine wanda ya rabu da jama'an musulmai Na'am.
yana cikin musulmai ya rabu da su yaje ya shiga cikin kafirai Na'am.
to shi wannan hukuncinsa shi ma kisa ne Na'am.
rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim su biyu duka duka su biyu a sun rawaito za mu karanta wannan hadisi sai mu tsaya shi ne al-hadisul khamis ashara Na'am.
hadisi na na goma sha biyar an abi hurairata radiyallahu anhu abu huraira mun bayyana shi ne abdurrahman bin auf Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsira su da aminci aminci Allah su tabbatan gare shi ya ce man kana yu'minu bi- billahi wal yawmil akhir duk wanda yayi imani da Allah da ranan ƙarshe falyakul khairan in ya bude bakinsa ya faɗi alkhairi aw liyasmut aw in ba zai faɗi alkhairi ba ya shiru Na'am.
kun ga wani hadisi babba ko Na'am.
daga wannan hadisin ne sufaye suka suka suka lazanci santu shine yin shiru ba sa magana a sufaya ko wanda zai shekara ma bai magana ba Na'am.
in ka bude harshenka in za ka faɗi alkhairi alkhairi nan a ce zikiri za ka yi karatun ƙur'ani za ka yi ko ka ce a yi sadaka Na'am.
ko ka yi nasiha ko ka yi wa'azi wani abu ne wanda kai za ka amfana wanda kai wa magana zai amfana ka faɗi shi in ka san abin da za ka faɗa ba alkhairi ba ne to shi kenan ka yi shi Na'am.
wannan ɗaya kenan sannan na biyu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana yayi imani da Allah da ranan ƙarshe falyukrim jarahu ya girmama ah, abin nan makwabcinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yayi imani da Allah da ranan ƙarshe falyukrim daifahu ya girmama bakonsa ya girmama bakonsa kaga abu nawa kenan kiyaye harshe sai Makwata.
sai ba sai makwabci sai bako Na'am.
manya manyan abubuwa Na'am.
rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka rawaito akwai dan gidan maulana sheikh ibrahim yas Na'am.
wanda ya kai wannan makani shi baya makana Na'am.
kwata-kwata ana kiran shi sayyidi ahmad ya rasu Na'am.
tun shi ibrahim yana nan shi baya makara cikin jama'a kawai kuna tafiya zai koma gefe ya yi zamansa wata rashin maulana shi ibrahim ya fi yana so ya gwada shi wannan da gangan yake ko ya kai ma- ma- matsayin Na'am.
ya kai wannan makami saboda makami ne ba kai ba ba za ka iya ba ana tafiya ne daɗi ba ka tsoma baki da sharfin ga kana wurdi ba kowa zai iya ba ai.
Na'am.
hira mai daɗi to shi ne ya ka kawo shayi ruwa al'adan maulana shi ibrahim ya idan aka kawo ruwan zafi da lipton da siga shi ne yake zuba wa kowa ya zuba ruwan zafi gaba ɗaya kofin kowa ya sa lipton a kofin kowa ya ɗau siga ya sa wa kowa sai ya ƙi sa wa ahmad ɗin siga don ya gwada shi kowa ya ɗauki shayi da suga ya sha to shi ahmad ɗin da ya ɗauki suga da ya kurba ɗaya sai ya ji ba suga ka gan kai da sha za ka yi "Ah, ah, ah, na ci shayi dai ba sa suga ba ba kawai sai ya danke ya shanye shayin ba suga ya ajiye kofi
Na'am.